على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شي gaba da darussan mu na hadisi muna karatu cikin littafin riyadu salihin na Abu Zakariya Yahya ibn Sharh wanda aka fi sanin al-Imam An-Nawawi sannan muna karatu cikin kitabul fada'il zama da ya gabata mun karanta babin da ya shafi zakka ko babu karfafa wato wajabcin zakka da bayanin falalarta da abin da yake ta'allaka da shi mun ji cewar zakka wajibi ne dole ne a dukiya da wani urudu tijara ko abubuwan kasuwanci da kuma abubuwan gona da kuma dabbobi to amma tambaya shine shin yanzu mutane wanda suke shiga jeji suke noma suna iya binciken mayakin Allah a ciki misali masu noman shinkafa nan a yanzu mu shinkafa ake tafi shin suna tambayan ya hakkin Allah yake ko kawai idan suka noma a gonar zai kira kamfanin da za su siya su sai su ba shi kudin sai sa aljifi ya dawo gida tab ina wa atu haqqahu yawma hisadihi ko hasadihi a wata kira ina ku ba da haƙƙi ranar girbi kuma babu shi yasa za ku ga ubangiji ta'ala tun da ka rabu da haƙƙin shi in kai bana ka ci riba wata banan ka ci riba wata shekara fa sai ka sa du kudin sai ka nutse kuma du sau da baka ba da haƙƙi na ubangiji kuma wajibi ne وآتوا حقه يومه حصادي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض daga cikin abin da Allah ya ce akwai zakasa akwai abin da Allah ya ce muka fitar muku shi daga ina in Allah ya so da kasa da sai ya fitar da shi to kenan da kasa wa ya fitar maka da shi Allah kasa shinkafa ɗaya ko hatsin guda ɗaya sai fitar da zangarniya ɗaya amma mai haɗa da mai konso wanda yake dauke da 'ya'ya masu yawa la'alla in kasa gero ɗaya zai fitar da zangarniya mai guda ɗari biyar a jiki Allah shi ya fitar maka da wannan to sai ce ga wani ɗan kaso in ka fitar kuma Allah ya adalci dama mai adalci ne cewa na rani wanda aka masa bayi ga zakasa ko wanda iya ruwan sama ne ya shayar shi ma game ga zakasa ba tare da ka cutu ba amma ɗan adam kun sani da yawanci ba sa ba da zakka yawancinsu wallahi shi yasa yawanci ake asara mutum ya bana ya wata shekara ya wata shekara to in ya wata shekara ba zai ƙara shiga ba ya tafi kenan ba haƙƙi kula da haƙƙin Allah don haka mi mutum ya kula da haƙƙi na mi na Allah a cikin dukiyarsa za mu tashi a gaba da malai yake cewa yau babu wujubi sawmi ramadana wa bayani fadli siyam wa ma ta'allaqu bi babu wujubi sawmi ramadan babu wajibcin azumtar watan mi ramadan saboda fadin Allah faman shahida minkum ash-shahra yawwa wa bayani fadli siyam da kuma bayanin falalar azumi nan kun ga bai cewa bayanin fadlis siyami ramadan ba sai cewa bayanin fadlis siyam kenan azumi a jumlatansa gaba ɗaya yana da me da falala wa ma ta'allaqu bihi da abin da yake rataye da wato shi din qala Allah ta'ala qala Allah ta'ala yana cewa bisa dabi'ar malam yakan fara da ayoyi in akwai ababun sai kuma ya kawo eh hadisai yau kai ma in da'awa zaka yi kullun ka nema aya akan abin da zaka faɗa sannan ka bi ta da me da hadisai amma labarin jarida da daily trust da waye mutane ba sa bukata kar ka zo mai wa'azin daily trust kar ka zo mai wa'azin bbc ka je duk abin da ka ji sai ka faɗa mu faɗa mutane mutane kullun ka sanar da su Allah ya ce annabi ya ce shine abin da suke da ishirwarsa in gane sannan kuma in suka riko da Allah ya ce annabi ya ce shine zai canja rayuwarsu yau duk waɗancan labaran kuma ba zai iya amfani da su da wani ba da farko shine me ake cewa azumi annabi suke cewa shine kamewa al-imsak an al-akl wa shurb wal jima' ma'a niyya suka ce fi fi waqtin maqsus wato mutun ya kame daga ci da sha da jima'i da sauran abubuwan da suke bata azumi ba tare da niyya yau sai an hada tare da niyya cikin wani lokaci ke bantacce shine daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faduwar ne zuwa fada faduwar rana karkashin wannan da mutun zai kame daga ci da sha din ba tare da niyyar azumi ba bai da lada na na azumi yawa bai da ladan azumi don haka sai an samu niyya sannan lokacin azumi daga fitowar alfijir zuwa mi faduwa ta rana don haka in alfijir bai fito ba ka iya ci ka sha sannan rana ta faɗi ka ci ba ka ci ba ka cuci kanka yawa ka kwari kanka ne kawai gwara ma mi ka ci yawa daga rana ta faɗi azumi ya riga mi yawa قال الله تعالى ألا نعشى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyam an farlanta muku azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka farlanta shi waɗanda suke kafin ku kina azumi an farlanta shi har ga al'ummatai waɗanda suke kafin mu ila qawlihi ta'ala zuwa fadin Allah shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran nan mala ya kawo ma shahid ne kawai kutiba alaikum siyam an fallanta muku shi har zuwa fadin Allah shahr ramadan wata ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani a cikin shi daga ina zuwa ina daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza haka ne amma daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi cikin shekaru 23 amma a daren lailatul qadari an saukar da shi jumlatan wahida gaba ɗayan shi daga lauhul mahfuz zuwa mai baitul izza yanzu lauhul mahfuz da muka bayanin shi a darasin aqida kudan to alquran nan shirya ne linasi ga mutane wa bayyinat dalilai ne hujjoji ne min alhuda daga shirya wal furqan da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra Allah ce duk wanda ya halarci wannan wato ainihin wata din fal yasum to ya azumce shi ana ya zama mazaunin gida ne shi lafiyayye watan ya riske shi to ya mi ya azumce shi to ina baka ga mutum ga lafiya ga mazaunin gida ne kuma watan yayi bai yi fal yasum ba ya kace gari hadu da ubangiji wallahi akwai hadisi da yake nuna duk wanda da gangan baya azumi ranar kiyama agararsa ta agara za a rataye shi a wutar jahannama ana farkar bakinsa tun daga nan sai an kawo kunnensa wannan ukuba ce ta wanda suke cewa su yan all satim ne kawai ha kawai samari gardawa maciya to su ce makawai su a yan all satim ne ba su azumi nan in baka yi azumi ba ina yini ɗaya ne ko ma'ana yini ne kwana 30 zuwa 23 ranar kyama za ka tsaye shekara 50,000 ba ci ba sha kuma abu da ta mas'ud yake sha za a tashi mutane ajuwa ma kanu qat yunwar da baka taba sani ba a tarihi ko tun an tashi a kabari da ita za a tashi haka kishirwa to mai azumi da kiya dokokin Allah shine zai je ya sha ruwa na na na haudun nabi sallallahu alaihi wasallam da muka yi magana akan shi cewa kafin a tsallaka saradi ne za a je a sha wannan tafki shikenan kuma akwai hadisi ingantacce da ya nuna Allah ta'ala zai juyar da wannan kasar duk mumini zai kashin kasansa da yake takawa ya koma biredi zai dauka ya ci sannan zai je ya sha tafki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ya samu dauki amma wanda ya watsi da kuma umarni na ubangiji ta'ala cewa kamar shahida min kuma shara falyasun sai a bar shi shekara dubu hamsin din sa tsaye da yunwa ya kake ga mutum zai iya wallahi ba zai iya ba shi yasa in an tsaye a filin alkiyama mujrimai abinda suke fata shine su Allah zai zo musu filin alkiyama ya ce me suke so su ce mun ji kishirwa a shayar da mu sai a nuna musu kolwal ne irin ruwan kwankwantan nan sai a ce ala ta rido dogaron ba ku je ku sha ba suna zuwa shautar jahannama da sai su burma so da gaskiya dokokin Allah da haka duk wani abu da kaga Allah ya mana umarni da shi maslahan waye maslahan mu shi Allah za mu kare shi da wani abu ko za mu rage shi in ba mu ba ba babu da haka maslahan mu ne haka matasa a tashi a karantar da su addini sun haɗu sun yi bukka su sha wiwi su sha kwaya bukkar kamar ana tarara ta kullum hayaki take ana ta buga abubuwa ba addini mutum ya kashe kansa ya kashe rayuwarsa ya kashe fica ɗinsa ya kashe komi ɗinsa Allah sauya Waman kana maridan wanda kuma ga watan yayi amma yana halin rashin lafiya aw ala safar ko tafiya ta bujuro masa ko to ya sha azumi fa'idatu min ayyamin ukhar sai ya kidaddage kwanakin da ya sha rama su a cikin wasu kwanaki na daban wa amma al-ahadi wannan ayoyi guda biyu sun tabbatar da wajibcin azumi ko basu tabbatar ba kutiba alaikum ay furiza alaikum an fallanta mu sana la ce faman shahida minkum shara fal yasumhu wa wana lahu al-amr umarni ne ka azumje shi watan ya riske ka wa amma al-ahadith amma hadisai faqad taqaddamat fil bab alladhi qabla wasu sun gabata a babin da yake mai kafin shi kamar hadisin Abdullah da Umar kenan buniyal islamu ala khams sannan kamar hadisin Talha ta Ubaidillah da wannan mutumi mai bucaca kan da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me aka fallanta min na azumi Annabi yace siyam ramadan illa an tatawwa yawa sai azumi ne na ramadan yace akwai wani bayan wannan yace a sai dai in tatawwi ka soyi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwai madaukaki na cewa kullu amali ibn adama lahu illa siyam duk aikin dan adam nashi ne wato an yi illa siyam banda azumi nan jinginawa bawa sauran ayyuka da keɓance azumi yana nuna alala na me na azumi yawa ko ƴaƴa kake da shi sai ka ce wannan kan ai ɗana ne misali sauran ma duk ‘ya'yanka ne amma ka janyo wannan ka ce mi kaga ai ka masa wani abu na musamman to duk ayyuka Allah yana nuna mi ka iya malamai suka ce ka iya sanya riya a ciki ko kai shi dan Allah amma banda azumi iya ibada da malamai suka ce riya ba ta shiga shine azumi shi duk wanda kaga ya azumi to dan waye dan Allah yayi shi fa innahu li Allah ya ce azumi nawa ne wa ana ajzi bihi ni nake sakayya da shi saboda kowane aiki in kai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha banda azumi shi ba wanda ya san ladan sa sai wa sai Allah wasiyamu junna ai wiqaya azumi kariya ne garkuwa ne garkuwa ne daga shiga wutar jahannam sannan garkuwa ne daga jefawa sha'awi duk wanda ya fitini da sha'awa da waye kalla kalla mata in yana azumi zai zama da sauki ko zai zama rawa to yaje ya zira idan ka gani yaje azumin sai ya bace ya jika kansa aiki to shi yasa azumi yana zama wani garkuwa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har matashin da ya kasa yin aure kuma yana da karfin sha'awa to abin da yake kansa shine ya yawaita azumi ya lazumci azumi to zai samu me zai samu sassauci ya samu sauki azumin kuma kare ce to mala wani irin azumi zan yi yau ka sha gobe ka sha na yin karfin sha'awa yau yau kai azumi gobe ka sha haka za a yi ta tafiya har Allah ya kawo maka makarajan mafita dan gane ko har Allah ya kawo maka mafita فإذا كان يوم صوم أحدكم سي النبي yace to idan yinin azumin ɗayan ku ya kasance fala yarfas kada yana maganganun ba sa wala yaskhaf kada yana hargowa wato kada a same ka da maganganu marasa kan gado kada a same ka da ihu da kolo fa in sabahu ahadun aw qatala idan wani ya zage shi ko ya fada da shi falyakul to shi mai azumin yace inni sa'im azumi nake alladhi nafsu muhammadin biyadi annabi yace na rantsa da Allah wanda raina ke hanin shi la khulufu famin sa'im wato warin bakin mai azumi atyabu inda Allah shi yafi tsarki a wajen Allah mai rihin misk daga wari kanshi na almisk nan malamai suka ce yana nuna da falalar azumin baya nuna mutum ya bar bakin shi da karanta kasance annabi sallallahu mun karanta a babu siwa ko magana ibnu al-qayyim shi wanda azumi annabi sallallahu yana yi mi aswaki kada ka ce a ai gashi an ce la khulufu famin sa'im atyabu inda Allah mai rihin miski kawai ka bar shi ka zo kana tashi in ka zo kana mutum magana la ka tsabtace bakinka ka kankare harshenka ka kankare dadashinka yawa lisa'imi farhatan yafrahuhuma wato mai azumi yana da farin ciki biyu da yake yin su idza aftara fariha bi idza aftara fariha bi fitri lokacin da yazo shan ruwa yana farin ciki da shan ruwansa da wuya da wuya da wuya kaga mutum ya zo bude bakin sa bashi yana matukar wuya duk damuwarsa in dai aka ajiye ruwan nan ko iya farin ruwan ne sai kaga mutum ya mi ya sako wa idan laqiya rabbahu fariha bi sawmi idan ya da ubangijinsa ko haka zai farin ciki da azumin shi wa fi lafzu riwayat al-bukhari wannan bukhari da muslim suka rawaito amma a wani lafazi na riwayat al-bukhari wa fi riwayat lahu a wata riwayan tashi ko yatruku ta'amahu wato Allah yana cewa bawa ya bar sha'awarsa ta abincinsa wa sharabahu da abin shansa wa shahawatahu da sha'awarsa min ajili saboda ni kina azumi ba iya ci da sha ake bari ba har me sha'awa to dan me kana azumi za ka zo ka sa fina-finai a gaba kana ta kallo ta 'yan mata tsiraran nan me yasa bai dace ba so da la'alla dalilin da yasa kake kallo saboda wani dalili na sha'awarka da kake bi to bai kamata yawa daga cikin wajibi mai azumi har kame mi har kame sha'awarsa har iyalinka in ka san kai ba ka da baka iya kanka burki ba sai ka haƙura sai an sha ruwa asiyamu li Allah ce azumi na wani wa ana ajzi bihi ni inke sakayya da shi wal hasanatu bi ashri amsali amma dai kyakkyawa yana da wato ninkin sa goma wa fi riwayati li muslim a riwaya ta imam muslim kullu amali ibn adam yudha'af du aikin dan adam ana ninnin kashi al hasanatu bi ashri amsali wato lada ɗaya sai a mai da shi goma ko da kwatankwacin sa goma ila sab'i mi'ati dha'fin har zuwa ninki 100 nawa bakwai qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace illa sawm sai dai azumi fa innahu li na wani wa ana ajzi bihi wato ne yake sa kai da shi kinan ba wanda ya sallada azumi sai mi sai Allah ya da'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli Allah ya ce saboda ya bar wato cin sa ko sha'awarsa da abincinsa saboda ni lis-sa'imi farhatan mai azumi na da farin ciki biyu farhatun inda fitri farin ciki lokacin da ya zo mi buɗe baki wa farhatun inda liqa'i rabbi farin ciki lokacin da ya zo haɗuwa da ubangijin shi wala khulufu fihi wato wato warin bakin shi atyabu inda Allah min rihil misk wato shi yafi tsarki a wajen Allah daga rihi dan shi ne na na na al misk muje mu milla muje inda a kara dai sai an gama babu muje mu wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sanan daga Abu Hurairah din Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man anfaqa zaujaini wanda ya shayar da nau'i biyu malamai nan sun ce zaujaini kaman raƙuma biyu tumakai biyu awakai biyu mata biyu ma insha Allah ta'ala za su shiga ciki abu dai ya zama sun fi guda nawa guda biyu kashiya fi sabilillah don Allah nudiya min abu abil janna za a kira shi daga kofofi na aljanna ya abdullah za khair ta ce bawan Allah wannan abu da kai alkhairi ne ko wannan shiga da za ka yi aljanna alkhairi ne faman kana min ahli sadaqa sannan wanda ya kasance kuma shi min ahli sala wanda ya kasance ma'abocin sallah ne ko kenan sallah tana da me ma'abotanta du'iya min babi sala to za a kira su ta kofa ta me sallah kenan aljanna kofofi ce wa man kana min ahli jihad wanda ya kasance ma abocin jihadi ko du'iya min babil jihad to akwai kofar da aka kebance iya masu jihadi za su shige ta wa man kana min ahli siyam akwai wanda ya kasance ahalin siyam ma abocin azumi wallahi da mun taso mun ga malaman akwai kokari nan mu kan babu mu kan babu ko azumin ne dama yanzu kusan mutane kullum a cikinsa suke shi yasa ba sa iya azumi amma dai azumi kusan yanzu ne ba a kokari wallahi da malaman mun taso ta samu litinin alhamis wani har ayyamul biyar dinnan yana kokari ya hada da su saka ga a wata ya tashi da azumin nafila kusan goma amma mu yanzu wani zai iya cin karbansa da azumi ta ramadana don haka dai wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance mi ma'abocin azumi du'i min babin rayyan shi za a kira shi ne ta wata kofa da ake shi da ita min ar-rayyan wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance ma'aboci na sadaka du'i min babin sadaqa to za a kira shi ta kofa min ta sadaka nan sadakar wallahi tana da muhimmanci mutane su koyi sadaka da kyauta in har Allah ya sa ka fi karfin uzurinka to abin da ya karu na al'umma ne ka taimake su an gane kuwa yau kana da kuɗi kai yanzu ka sai ta kanka to me ya rage kuma me zaka da kuɗin sauran annabi sallallahu alaihi ya ce fanan gidansa na shekara duk abin da ya samu sauran ko gida ba ya shiga da shi sai ya rabar wa al'umma to kai ma yanzu in Allah ya rufa ma asiri yawa Allah ya rufa ma asiri to kai sadaka ranar alkiyama akwai kofar masu mi masu sadaka قال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر sai shi Allah kara mishi yadda bi abi anta ummi ya rasulullah fansar uwata da ubata gare ka ya ma'aikin Allah ma ala man du'iya min tilka al-abwab min darura wato ainihin nan malamai suka ce ai laisa ala shakhs alladhi yud'a min ayi babin min tilka al-abwab dararun yalhaquhu abada wato ma'anan ma ala man du'iya min tilka al-abwab min darura babu wani cutuwa ga wanda aka kiraye shi ta me ɗaya daga cikin waɗannan kofofin ma'ana kowace kofa aka kira ka tunda aljanna ce baka babu me babu cutuwa sai da abubakar ya ce fa hal yuda ahadun min tilka al-abwab kulliha to amma akwai wanda za a kira kuma ta dukkan kofofin nan duk ta ina mutum ma shiga ai ya dai shiga amma dai akwai wanda a iya kiransa ta dukkan kofofin qala na'am annabi ya ce eh wa arju an takuna minhu ina fatan ka kasance ciki abubakar kenan a kira shi ta wannan kofa so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa waye waye gari cikin ku yana azumi abubakar ya ce gani waye waye gari cikin ku yau ya kai wa mara lafiya ziyara annabi abubakar ya ce gani waye ciyar da miskini yau abubakar ya ce gani waye bi janaza abubakar ya ce gani annabi ya ce majtama'na fi imrin illa da khalal janna wannan abubuwa hudu ba za su taru wa mutum ba sai ya shiga aljanna kun ga abubakar radiyallahu anhu sabaq fil khair wa an sahal ibn sa'ad ko radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baba wato daga sahal dan sa'ad Allah kara mishi da daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya ce inna fil jannati baban cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu rayyan ana ce da shi me ar-rayyan kenan daga cikin kofofin aljanna akwai wacce sunanta me ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah ranar al-qiyama masu azumi za su shiga ta ciki la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum babu wanda zai shiga wato ta wannan kofan face su yuqalu ranar al-qiyama za a ce aina as-sa'imun ina masu azumi sai yaqumun sai su miƙe la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wato wanin su ba wanda zai shiga wato wanda ya wanince su fa idan dakhalu idan suka shiga annabi yana ƙara tabbatar maka ne ughliqa sai a rufe ta falam yadkhul minhu ahad ba wanda zai kare shiga wannan kina wata kofa ce special do akai ko iya wanda za su shiga su ne masu me a ba wanda zai shiga annabi ya ce suna shiga sai a rufe ta Allah ta'ala ya sanya mu cikin su amma fa sai mun dage yawa sai an dage ana kokari mutum sama yanzu wannan yanayin ma mutum zai na fama iyan azumin fa ko daman wani ba a karya mata sai sha biyu ta sha biyu yanzu lokacin sanyi ne ka kai sha biyu me ya rage maka za ka samu lokacin ɗan kaɗan ne yanzu za mu shiga lokacin sanyi za ka samu ba yinin bai da tsayi kuma rana ba ta da ba ta da zaɓi wani ma ba sha biyar ya karya ba sai ɗaya wani ma kafin a gamu sai a je biyu ba a samu ammi ana ta dai kama kame kawai sai ka ƙarisa kana azumin ka وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو سعيد الخدري ألا قال مش ذاك شو أنه صلى الله عليه وسلم يأتي ما من عبد باب ونباوة يصوم يوما في سبيل الله وان زي أزمشيني قدا دون الله كو إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خليفة فشي الله يعني سنتد فسك صدقوت دونين إن شكرا سبعين jama'a idan mutum ya yawaita yi Allah yana karba masa kowane azumi za a ne santar da ta daga wata shekara 70 wannan me yake nuna ne Allah zai tsare ka daga wuta ka tafi ka sha wa ana bi hurata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man sama ramadan na imanin wa ihtisaba duk wanda ya azumci azumin watan ramadan watan gaba ɗayan shi imanan wato ainihin don yana mai imani wa ihtisaban da neman lada wafira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubin shi wa anhu daga gare shi da radiyallahu anhu shi abu hurairah Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan ja ramadan nan ne wa ma ya ta'allaqu bihi a ƙarshen babun da ya faɗa kenan ko to idan wata ramadan ya zo futtihat abwabul janna sai a bubuɗe kofofi na mi aljanna wa ghulqat abwabun nar an rufe kofofin wuta wa suffidatish shayatin sai a tattanke shaitan kenan wannan sai ka amsa kira mai kira da yake cewa ya bari alkhair aqbil wa ya bari sharri aqsir ya kai mai son alheri fuskance shi ya kai mai nufin shari ta kaita saboda an bude kofofin aljanna mai son alheri fuskance shi a baka aljanna an rufe kofofin wuta mai nufin shari ta kaita sannan daddaure shi danu ma wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce daga abu hurairah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yati idan kun ga jinjirin wata ramadana ya kama to ku dau azumi wa aftiru li ru'yati idan kun ga jinjirin watan shawwal ya kama to ku ajiye fa in ghubbiya alaykum idan har ya kafu ya fako daga barin ku ba ku ganshi ba ya faku ba ku ga watan ba wato shi wata ramadan kenan ko fa akmilu iddata sha'bana 30 to anan sai ku cika wa sha'bana kwana na 30 yawa kenan ana aiki na malamai suka ce da kallon wata ba da lissafin falaki ba ba za a ce kawai ai yanzu tun yanzu ai an san yanzu yaushe za a azumi tun yanzu sun rubuta a nasu falakin ko za su ce maka an kaza za a ɗaura mutum la an kaza in yi ba za mu ɗauka ba sai mun tafi neman wata an rasa shi to sai mu cika sha'aban ya zama kwana na talatin in ya talatin an ga watan ba a ga watan ba sai a yi sai a ɗaura متفق عليه وعلى لفظ البخاري وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوم تكونجي أو رواية مسلم كما كو إذا هر جماري في وتعدن كو فصوموا ثلاثين يوما to nan kuma sai ku azumci 30 can ku cika sha'ban 30 idan watan jinjirin watan ramadan mai kama ba nan kuma idan shawwal ba ku ganshi ba ko shi ma sai ku cika na sai ku yi azumi 30 to amma yanzu akwai wanda shi na 30 din ne matsalarsa kawai yana ga ta yara a rasa a ce ba a gota ba kawai sai wannan shi ne abin da ya shafi babi na azumi azumi yana da falala da lada mutum ya kokari ya kiyaye azumi Allah ta'ala ya mana dace sallallahu alaihi wa sallam